محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله يومنا بير watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda ya dace da biyar ga watan uku shekara ta 2025 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul luqman yau mun tsaya daidai aya ta goma sha biyu yau za mu tashi kan aya ta goma sha uku Allah ta'ala bayan ya ba mu labarin cewa ya ba lukumani hikima kuma ya umarce shi da ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa in qala luqman li ibni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم Allah ta'ala ya ce wa in qala luqman li ibni kuma ka tana lokacin da wato luqman ya ce ma dan shi wa huwa ya'iduhu alhali yana yi mashi wa'azi ya bunayya yace ya kai dana yana maɗan shi wa'azi ɗa kuma a cikin rayuwar mutum yana daga cikin mutanen da mutum ya hisu yana cikin mutanen da mutum ya tausaya ma a rayuwar shi to saboda haka kuma duk da haka nan duk son shi da kake mai duk tausayin da kake mai bayana kan mai wa'azi ka tunatar da shi ka ba ya magana ka ja hankalin ya ka mai nasiha ka nuna mai abin kwarai ya aikata ka nuna mai abin banza ya kaurace mashi wannan wajibin uba ne a kan ɗanshi ko dai ya yi da kanshi shi ya fi dacewa ko kuma ya tura shi inda za a mashi in shi ba malami ba ne in shi bai iya ba to sai ya haɗa shi da waɗanda za su koyar da shi ba na cikin hikimomin da allah mai girma da ɗaukaka ya ba lukumanu shine ya baya wato nasiha ya ba shi hikima ta nasiha hikima ta jan hankali ya ja hankalin ɗan shi cewa ya bunayya ya kai ɗana la tushrik billah kada kai shirka da Allah kada ka hada Allah subhanahu wataala da wani shi kada ka hada komi da Allah ka bauta ma Allah shi kada kar ka ɗauki hakin Allah ka ba mutum ko ka ba aljani ko ka ba mala'ika ko ka ba rana ko ka ba wata ko ka ba tauraro ko ka ba ƙasa ko ka ba duki babu wani haƙƙi na Allah subhanahu wataala da za ka ɗauka ka ba wani. Bauta wani Allah tare da Allah shi yake ce mu shirka da Allah. Wani Allah nan ko ma wani ne. Bai kai matsayin ka haɗa shi da Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma ka bauta mai shi kaɗai ba. Ba a bauta mu kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya yi ta faɗi wurare daban-daban Allah mai girma da ɗaukaka yace la tad'u ma la taj'al ma Allah ilahan akhar fa taqauda madmuman makhlula kada ka sanya wani abun bauta tare da Allah subhanahu wataala na daban wato sai ka zamna kana abin zargi kana abin wulakantawa kuma Allah ta'ala ce wala tad'u ma Allah ilahan akhar kada ka kira wani abin bauta tare da Allah subhanahu wataala ayoyi da yawa suna nan waɗanda Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'a cewa Allah subhanahu wataala ya ce ku zo in karanta maku wato abinda Allah ku ya haramta maku shine kada ku hada komai da Allah kuma Allah ta'ala ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Allah subhanahu wataala ya hukunta cewa ba abota ma kowa sai shi to shi ne wato yana abin da yake da mahimmanci a cikin rayuwa wanda kowa ya bukata shine ka abin nan ka sanar da ɗanka ko ka sanar da wanda yake ka ɗanka ne ko matarka ka sanar da shi cewa wato hakkin Allah subhanahu wataala shine gaba ga hakkin kowa kana ga luqmana abin da ya wara gaya mare shi kenan la tushrik billah kada kai shirka da Allah subhanahu wataala sai ya ce mai me yasa na gaya ma kakan shirka da Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka lalle zalunci ne babba wannan babba ni ma ni ma ya taba mana murya Suleiman a shaida ko yadda ya waje ko dan kunna ya shi a wai waje a yi ya ɗanyi minti biyar yana saki haka tun da an daɗe ba an yi wajen wata nawa ba kuma ni wani ji na sha ke wura ke dan kai ya kore yin yanci ba ni ma ne shi ko da kunna ba sai da murya ta ta ɗanyi haka ba wura ke inna shirka lalle shirka la gulmun azim lalle zalunci ne babba domin wato abin da ya sa shirka ya zamanto zalunci ne babba saboda dama abin da ake ce ma zalunci shine ɗauka haƙƙin wani ka ba wani ko kuma hana haƙƙin mutum da haka babu wani haƙƙi da yake da girma kamar haƙƙin Allah ko haƙƙin Allah shine ka bauta mai shi kadai ba tare da ka hada shi da komi ba saboda haka babu girman haƙi kama haƙin Allah subhanahu wataala to tauye shi kuma babu zalunci kama shi sadaka shirka ba da kyawu shi ne mafi girman zunubi duk wani zunubi kuma bayan shirka yake muna ganewa ko shi ne zunubin da Allah bayan gafara idan aka aikata shi Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' lalle Allah subhanahu wataala bai yin gafara in aka yi shirka da shi mana in dai baka tuba ba ka mutu da shi to Allah ta'ala bai yabe maka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ta'ala yana gafarta abin da ke koma bayan shirka ga wanda ya ga dama wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima duk wanda ya shirka da Allah to hakika ya kirkiri zunubi bai kirba wata aya wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida duk wanda ya shirka da Allah to ya bace bata mai nisa kaga wadannan ayoyin guda biyu sun nuna mana cewa shirka shi kadai ne zunubin da Allah bai yin gafar shi sa'annan kuma duk wanda ya mutu yana yin shi to ba shi ba samun rahama Allah ranar alkiyama Allah ya ce innahu man yushrik billah وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Allah ya ce lalle duk wanda ya shirka da Allah to Allah ya haramta mai shiga aljanna kuma makomar shi wutar jahannama ce kuma Allah ya ce baya da wasu mataimaka da za su taimaka mashi duk wanda ya shirka da Allah komi ya tara na aiki sun lalace gaba daya Allah ya ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun wannan ita ce shari'a Allah da Allah yake shiryar da wanda ya ga dama da ita Allah ya ce da sun yi shirka da Allah to da duk abin da suka aikata ya lalace kuma Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin lalle an yi wahayi zuwa gare ka an yi wayi zuwa ga wanda ke gabaninka lalle in kai shirka da Allah wallahi aikinka gaba ɗaya ya baci kuma lalle za ka zamantowa daga cikin masu tabewa da asara duk wannan bala'in shirka ne fa Allah ya kare mu daga shirka wala ka shirka mummunan aiki ne ba dan komi ba sai saboda su uzannin bi rabbil alamin shirka kada mugun zato ne ga Allah wanda yake yin shi yana mugu yana ganin kama Allah bai iya mashi Allah bai ishe shi ba bayan Allah subhanahu wataala ya ce alaysa Allah bi kafin abda shin Allah ba ya ishi bawan shi ba ya Allah subhanahu wataala ba shine malicin da tun ba a san ka ba ya san ka kai wata tara watakila wata goma watakila ma sha ɗaya watakila ma ya daka cikin cikin uwa ka ci ka sha duka Allah ke ci da ka a baka iska a baka wurin kwanciya aka kiyaye maka rayuwarka sai da ka zo duniya ka ce bai iya kama maka to kana mummunan zato ga Allah ke sa'annan kuma da aikin Allah ka ce bai iya ba sun ka ɗauka ka je wurin wani ka ce Allah da ya duniyar nan bai iya ba akwai wani wanda ya yi shi sannan kuma ka tauye haƙƙin da ya ɗora maka wanda babu wani haƙƙi babba a kanka kamar haƙƙin Allah to sau da duk lokacin da kai shirka da Allah waɗannan abubuwa za su biyo baya Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu sai Allah ya ƙara ya wasaina al-insana biwalidayhi ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير Allah ta'ala ya ce wa wasaina al-insana mun umarci mutum mun yi ma mutum wasiya wasiya shine umarni wanda yake mai karfi yasa an ka rubuta bayan rasuwarka ga abin da za a yi da dukiyarka ana yi ko ba a yi ana yi to kaga umarni ne ka bada ba ma kana amma me za a yi ba kanan ba to shake ce ma wasiya al'amrul mu'akkad umarni wanda yake mai karfi Allah ya ce mun ma dan adam umarni mai karfi bi walidai gaba da mahaifanshi guda biyu uwanshi da ubanshi mun yi mai wasiya mun umarce shi da kyautata musu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana mun ce mutum ya kyautata ma uwayen shi guda biyu uwa da uba a kyautata musu kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana mun yi mun karba alkawarin bani isra'ila muka ce cewa ku bauta ma Allah shi kadai kuma a yi ku kyautata ma wayi guda biyu wa abudullah wa la tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana kyautata ma uwaye Allah ta'ala ya ce kuma qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana kyautata ma iyaye guda biyu na'am
hamalatu ummuhu mahaifiyar shi ta ɗauki cikin shi wahanan ala wahani rauni akan rauni ta ɗauke shi da rauni domin mace lokacin da ta samu juna biyu duk jikinta zai mutu duk ƙarhinta za ya ragewa kuma haka ƙarhinta za yi ta ragewa yi ta ragewa sai lokacin da ta yi shi kaga rauni ne akan mi kullun rauni take yi kullun jikin ƙara ragewa yake saboda jikin ɗan da ke cikin cikin ta ƙara girma yake saboda haka dole jikinta ya ta abin nan saboda haka wata aya Allah ta'ala ya ce hamalatu ummuhu karhan wa wada'atuhu karha mahaifiyar shi ta doki cikin shi da wahala kuma ta aje shi da wahala daga wani lokaci mace ba ta iya cin komi komi ba ta iya ci saboda abin da ke cikin ciki ba ta san komi da ruwa da abinci kowane iri ba ta so wani lokaci kuma daga tana neman wani nau'in wani abinci wanda watakila a lokacin ma babu shi babu shi ta ce ma son shi take yi wani lokaci ba mangwaro sai ta ce ma mangwaro take so wani lokaci ba goruba ta ce ba goruba take so kuma ka kawo ta ta gaigaye ta ita kadai ke shiga cikin tafi daɗi kawai sai ta je an gayyato mata kamshin goruba kawai kawai gayyato haka yi ba inda ka ganta kawai ta faɗo mata kare ita take so ko ɗinya ko kanya ga abinci ka kawo ga masara ga hatsi ga shinkafa ga maka ga abubuwa duka 'yan abincin cikar da ke duk ba ta su kuma kaga wannan abin da Allah subhanahu wataala ya fara da ita yana nuna hakkin ta yayi na uba hakkin ta mai girma ne kwarai da gaske saboda duk wahala haihuwar ka gaba ɗaya kanta ta kare uba yana da wani nau'i na wahala amma bai kai wahalar da take sha ba saboda cikin cikin ta kake kuma shi yasa uwa ta yi sanda akan uba saboda sade yake da ita uwa tana son ɗanta so goma uba yana son ɗan shi so ɗaya uwa har ta mutu ba za ta bar son ɗanta ba amma uba akwai lokacin da zai zama da ɗan ita kuma uwa ko ɗa nawa ta haihuwa duk tana son abinci amma shi uba zai kawo na lokaci ya zama yanzu akwai lokacin da ɗanka zai kai shekara talatin da iyali da abin da za ka samu baka damu da shi ba amma ita uwa a irin wannan lokacin ta samu wani abu ko an kawo mata wani abinci ko an kawo mata wata kyauta ko an kawo masa wasu abubuwa masu yawa za ka ta ce wani koya koya ake ciki ko wani ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya turo mata kuɗi daga wani wuri ta san kai ba kada da waya kawai ta sa su gaba ta cinye uba ne zai sa gaba ya cinye abin shi ba ba ya tunanin na in ka gada ba ba na tunanin yayin shi to kanana ne ba su mallaki hankalinsu amma ita uwa ko shekara ɗari ta yi in dai tana da rai ta san inda take ko to kai ɗanta ne kuma tana tausaya ma duk abin da za ka mata kuma duk wadatarka tausayinka take in wadatar ka Allah ya ba dumbin dukiya kuma kana hidima da ita tausaya maka take ma ubawa galibi uba za ka ga ana mashi ma ba godiya ana ganin cewa dana ma ka zace neman duke da Allah ya bashi wannan abu wani abu ne ta kuma tausayawa ce gaskiya to shi za ka ga Allah ya fara da ita amalatu ummuhu wanan ala wanin mahaifin shi ta ɗauki cikin shi rauni akan rauni ko kuma wahala akan wahala zamanto wannan wani alawan ana fassara shi akan kurhan ala kurhan ووضعته قرحا حملته امه قرحا ووضعته قرحا شاء الله تعالى يتي وحمله وفصاله دوكا cikin shi ko kuma wafisaluhu fi amai wafisaluhu fi amaini yayan shi yana tabbata ne a cikin shekara biyu bayan cikin shekara biyu za a shayar da shi kuma a yayi shi yana cika shekara biyu shi kenan ya zama to yayayye kamar yadda Allah ya ce wal walidatu yurdaina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a uwaye mata suna shayar da yayansu shekaru biyu cikakki ga wanda yake so ya cika wannan masu Allah ya ce wa fisaluhu yayan shi fi amaina a cikin shekaru biyu alishkuri Allah ta ya ce mun ce ba da adam ka gode mani shi ma da da wannan an kulna lahu ma'anar ta kenan kulna lahu ushkurli sai muka ce ba dan adam ka gode mani wani walidaika kuma ka gode ma iyayenka ilayyal masir makoma zuwa gare ni ne hakkin uwa yaki ne babba inda kaga Allah ta'ala ya goma shi da hakkin shi to ba karamin haƙƙi bane tana ga godiya ma ba inda Allah ya ce a gode ma wani tare da shi in ba godiya ga uwaye ba alishkur li wa liwa kullu ala take washkuru li ku gode mani la'allakum tashkuruna sai dai Allah ya ta maganan ai mai godiya amma da yazo nan sai ce alishkur li wa li walidayka ka gode mani kuma ka gode ma iyayenka kaga ya nuna cewa hakkin uwaye ba karamin haƙƙi bane amma mutane da yawa suna wasa da wannan haƙƙi mutane da yawa ba su ɗauki wannan haƙƙin da wani muhimmanci ba Allah ya kiyaye. Alhali kuma haƙƙi ne babba daga cikin haƙƙoƙi waɗanda Allah subhanahu wataala ya ɗora ma ƴaƴa akan uwayensu. Ko da suna da ya kamata ka zanki ka zanki kamanta wani abu ka zanki masu wani abu wanda yake nuna kana godiya akan su ne mawarin zuwan ka duniya kana gode ma Allah subhanahu wataala da yasa su ne mafarin zuwan ka duniya yau duniya ta zama wani abu yawancin mutane sun rena uwayensu suna kaskantar da uwayensu suna wulakanta su mutum na gari ɗaya da mahaifin shi sai wata ɗaya wata biyu bai gansu ba bai damu ba a gari ɗaya a cikin garin nan wani ma zai tashi wata sauka ba ya gaya musu wani ma zai tashi neman aure ba sai ya gaya musu ba ya tara wasu mutane ya tura tura su tsaya su nemo mai aure uwayen shi na nan ba su sani ba a koma a kai kudin sadaki ba su sani ba a sa rana ba su sani ba sai auren na sara ban da gobe sai a gaya musu ban da gobe ke daura mu ko mutum yana so ya kare da duniya lahiya kana so ka kare da duniya lahiya ai bai kamata ka yi irin wannan rayuwar ba uwaye daga wani ma shi ya canza uwaye shi ma ya so a danganta shi zuwa ga waɗanda suka haife shi saboda mi saboda ba su da ba su da amma su suka kawo ka inda ka yi hankali ba ba su da komi amma su suka yi ta ɗauriya irin ta talaucin nasu har suka kai inda ka kai an ka mallaki hankalinka har mutane suka san ka ba za ka gode musu ba gode musu kuma ka tsaya ƙarƙashin su ka yi ta ibada ta biyayya da kyautata musu har lokacin da cikin ku wani za ya rabuwa da wani kuma ka bar fatan rabuwa da su kamar ka matsa kenan ka gashi da su in ka kyautata musu aka yi magana ka ce to a sun su dama tsohi in suka kai haka so dai ake a rabu lahiya su suna ta maka ne wadan ka dawoma kai ma ya kamata ka yi ta musu dan su dawoma me suka tsare ma za ka zanki tunanin Allah da ya raba ku lahiya ba daidai ba ne na'am ƙwarai ku waye ba za ka gane mahimmancin su ba sai da ba su nan kamarin suna gaban ka kare da abu ran da ba su da kuma kai ma ran nan baka da to sai ka gane muhimmancin waye uba ko talaka ne waye ko talakawa ne duk da suka faɗi hatta gidan da suka zanna in ba su nan sai ka ga gidan ba dama ba wani kyau gari ba sai ga gaba da ya zama shara ko tsohon gida ne ko buka ce suke sai ka buka ta tsufa ba su amma da suna nan an ganta kamar wata sabuwa ba haka ko tsohon gida ke garin za ga shi wani mai kyau ne ga yana amma da an ce ba sun wada shi kenan saboda duk wanda Allah subhanahu wataala ya bar mashi iyayen shi ko ɗaya daga cikin su to ya gode ma Allah Allah ta'ala ya ce in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما duk lokacin da su bi suka tsuwa tare da kai ko ɗayansu Allah subhanahu wa ta'ala ce ka kyautata musu kada kai musu tsoki kada kai musu tsawa ka gaya musu magana ta girmamawa ka zaki musu addu'a yadda suka tausaya ma kana karami su ma Allah ya tausaya musu sun girma ai tai ai dai cincin karhin ka din ka daga hannu kai addu'a ka ce Allah ya baka aiki ya baka kudi ya kawo kasuwa ya bada jari ka ce iyaye na ma Allah ka kara musu albarka shi suna dare amma sunan kuma ka ce Allah kai musu rahama Allah ka sa kwanciyar su huta kai musu addu'a mai kyau ka sanya cewa yana daga cikin bukatunka Allah ya ma iyayenka cikin abin da kake so wurin Allah yadda kake so garin ka haka kake so Allah ya ma iyaye in yaya suna irin waɗanda addu'a sai ga Allah subhanahu wataala wasu bukatun na kama Allah ya biya maka su saboda yadda ka damu da uwaye amma idan kai kowa da su ka ka nuna cewa sun riga sun wuce baka bukatar su to shikenan dan wani baban shi ya shekara goma da rasuwa bai taba mai addu'a ba ya addu'a ta musamman bai sai irin an tana saka ce to Allah bai ji kansu shikenan ya je kabara sai zan kaga kaga can can aka zai babu mu can ina ga ina ga can wurin ne haka ya mamanta wurin ya bar ziyara shi ko tsohon mu can da shi ma ya bar ziyara ya bar addu'a to don da ya bar addu'a gaba ya baya shi da Allah ya kiyaye insha Allah ta'ala ya ce wa jahadaka ala an tushika وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah ta'ala ya ce wa in jahadaka kuma idan suka yaƙe ka suka sha wahala da kai suka kai ruwa rana da kai ala an tushrika bi akan kai shirka da ni ma laysa laka bi ilmun abin da baka da ilmi game da shi fa la tuqahu ba to kada kai musu biyayya ma'ana in sun sha wahala sun yi kwarai akan ka duk waɗanda za su akan su ga sai ka bi su akan addinin su su kuma suna wani addini ne ba irin naka ba to kai daga karba ka gare su amma kuma wannan kada ya hana ka kyakkyawan zama da su a cikin rayuwar duniya yasa Allah ta lace wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kai zama da su zama mai kyawu a cikin rayuwar duniya duk da suna mi duk da suna arna maguzawa kai kuma kana musulmi suka yi yunkurin cewa lalle sai ka ba addinin su ka baro naka ka dawo cikin nasu to kakka yi musu biyayya domin la fa'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu da'a ga maluki a wurin saba ma Allah kowane ne shi amma kuma dan suna wani addini suna kin addinin ka wannan bai sa kuma kai ka san gidan su uwayenka ne baka da wasu in ba su ba ba za ka sake wasu ba dan ka rabu da addinin ka na uwaye na gargajiya ka shiga da musulunci to bai bai nuna kuma cewa tun da ka shiga musulunci a nemo maka wasu uwaye su dai ne uwayenka baka da wasu ka kyautata musu E, duk inda suka aike ka kashi matukar dai ba wurin sabon Allah bane yawa domin da suka baka kai musu da'a duk bukatar da suke da ita wurin ka kai musu Mana dan Allah ya jarrabe ka da mahaifi mashayi misali mahaifi yana shan giya ko yana shan sigari ko kuma dan caca ne ko kuma yana biyan mata ko yana caca ko yana wasu mugayen ayyuka ko dan washi ne babanka dai ne kakka yarda saboda waɗannan ayyuka da yake ka ce kai ba babanka ba ne kakka yarda ka ce ba za ka mai biyayya ba ka ga dai yadda yake ko akan sabon Allah yake ko to in ka ki mai biyayya sai Allah ya fushi da kai abin da yake ba ya da kyawu aikin da yake mummuna aiki ne amma kuma mi biyayyar shi tana nan a kanka sai ka kyautata mashi in kana so ka gama da duniya duk addinin ka Allah ba zai kalle ka ba matukar dai baka kyautata ma iyayenka kowace irin ɗabi'a suke yi mahaifiya a ce Allah ya Allah ya jarrabu mutum da mahaifiya mai biyan maza mahaifiyar ka ce ba ka da wata umma ita kan ka kawar ce mata ka ce ai shi kenan ni ba ni ba ni ba ita to shi ma Allah ba shi ba kai ka yarda ka tsaya kusa da ita ka ci gaba da lallaba ta ka ci gaba da lallashinta shirya ta Allah ce in Allah ya ga dama saboda biyayyar da kake mata sai shirya da ita ya raba ta da waɗannan mugayen da biyu in bai ga dama ba kuma tana nan matsayin mahaifiyarka ko bayan rasuwa sai kai ta mata addu'a Allah ya mata gafara Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta wa sahibu ma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilai Allah ta'ala ce kuma ka ba hanyar wanda ya maida al'amarin shi zuwa gare ni ma'ana ka ba hanyar masu imani kenan domin mu ilai sure waɗanda Allah ya ce wa dabu ila Allah lahumul bushra suka koma zuwa ga Allah ta wannan bishara ta tabbata gare su fa bashir ibad Allah ya ce bayi na kai musu albishar da gidan aljanna alladina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana wadanda suke sauraron magana sai su ba mafi kyawun magana thumma ilayya marji'ukum sa'annan makomarku ya zuwa gare ni take fa'unabbi'ukum sai in ba ku labari bima kuntum ta'malun game da abin da kuka kasance kuna aikatawa wannan aya an rawaito cewa ta sauka ne a cikin sadi dan abi waqas radiyallahu ta'ala anhu. shi da kanshi yace wannan aya Allah ya saukar da ita ne a ciki na Ah.
yace na kasance mutum ne mai da'a da biyayya ga mahaifiyata a lokacin da na musulunta ce mahaifiyata ta ce ya kai sa'ad wani yana abu ne wannan wanda nake ganin ka ka yi zo da shi sabo ka bar addinin mu ta ce wallahi sai ka bar addinin ka wannan addinin da ka shiga sai ka bar shi in ba haka ba ni ba za ni ƙara cin abinci ba ba za ni ƙara shan abin sha ba har sai na mutu saboda haka idan na mutu kuma ta dalilin ka kaga shi kenan ka shiga uku ai ba ta taba a zanki ana cewa shi ya kashe uwar shi shine mabarin da tsohon mahaifiyar shi sai na ce mata a na ce wallahi kake yarda ki mamma Mm.
domin addinin nan ba zan bar shi ba saboda wani abu ba addini babu kamar shi babu abin da ya kai addini duk wani abu da ka sani kuma bayan addini yake in kana da shi to kana da shari kana da jalli kana da aikin yi addinin musulunci ba kamar yadda wasu ke fahimtar shi bane addini na ran da baya da aikin yi a'a mai aiki shi yake addini yawwa mara aiki shine baya da addini amma mai addini yana da aikin yi Yau kuma yana da jari kuma yana da arziki yana da wadata kai komi na jin daɗi duka Allah ya tattara mashi sai in kare na idan ka rena addini shi ke to addini ba komi ne gare ka amma in ka ɗauki addini da mahimmanci to komi ne addini rasul mali fastamsik bihi wa baya'uhu min a'zami al-khusrani addini shine jarin mutum in ya rasa shi to ya rasa komi a rayuwar shi saboda haka yace mata ba zan bar wannan addinin saboda wani abu ba yace mamma a ki je ki ci abinci sai da ta ɗauki lokaci kwana ɗaya ba ta ci ba ba ta sha ba duk ta wahala ta galabaita ya zo ya ce mata an muke ci abinci ta ce ba ta ci ya gaya mata ya ce mamma wallahi da a ce kina da rai ɗari ran nan zan ƙi ta ɗaya bayan ɗaya a yi ta hidda ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya akan in bar addini na wallahi sai ranki ya kare ba zan bar addini na don haka in kina so ki ci abinci Mm.
kullum zai kawo mata abinci bai bar mata biyayya ba Mm.
amma dai nan wurin ba zai mata biyayya ba saboda ni saboda babu addini in ba addinin Allah ba da ta ga abin ya kai ya kawo ta ce lalle wannan abu na ɗana ba da gaske ne ta ce a kawo abincin sai ta ce kaga bai kaurace mata ba bai nisance ta ba bai ce saboda kana so ya shirka da Allah ba ba shi ba ita ba mutane da yawa suna da mummunan fahimta game da uwayen san Allah ya jarrabu uwayen da wata muguwar ɗabi'a za ga mutum ya mai da mahaifin shi kaman sauran mutane da a ce mahaifin mutum ko mahaifin mutum ɗan bori ce a ce mahaifinka yana cikin waɗanda suke rawa wurin bori suna yi sama suna faɗawa ɗin dole dai ka bi ni ka mai biyayya ko Allah ya jarrabu mahaifinka da mi ka kasance shi dan daudi dole ka mai mi dole ka mai biyayya can ya je daudi shi amma ba ban kai in kai yarda ka kaurace mai saboda wannan kace ba kai ba shi saboda ya saba ma Allah to kai ma kai saban Allah babba dan naka ma ya hina shi saboda haka ubangiji Allah subhanahu wataala yana ta umarninmu da mu kyautata ma uwayenmu mu zauna lafiya da su in muna son mu samu rahama Allah subhanahu wataala نعم sai Allah ta'ala ya ce ya bunayya يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات فتكن في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ya bunayya bayan ya gaya ma dan shi haƙoƙin Allah subhanahu wataala da kuma haƙoƙin iyaye a kan shi sai dawo kuma yin mu'amala ko yadda shi yadda za a yi mu'amala da mutane ya ce ya bunayya ya kai dana innaha lalle ita in taku mithqala habbatin in ta kasance daidai da nauyin kwaya ce min hardalin ta komayya ƙaramar ƙwaya ta haƙƙin wani fatakun ta kasance fi sakratin a cikin wani ƙaton duci aufis samawati ko kuma tana cikin sammai aufil ardi ko tana cikin ƙasa ya tibi Allah Allah subhanahu wataala zai zo da ita mana da abin da ka aikata kana ganin ba komi bane ubangiji Allah subhanahu wataala sai ya zo da shi ya abin da ka aikata in ka tauye in ka ci hakkin wani koya ya ki ko mun kankance shi yana cikin duci ne sai Allah ya zo da shi yana sama sai Allah ya zo da shi a ina rana alkiyama yana karkashin kasa ne sai Allah ya hiddo shi hakkin wani Allah subhanahu wataala ba zai bar maka shi ba sai ya maida ba mai kayan sa abubuwan su saraka yana mai mu'amala cewa kakka cuci kowa kakka yaudari kowa kakka ci amana kowa duk amanar da aka baka ka rike kaga yana koya ma dan shi bayan Allah na kwarai haka suke koya ma diyansu su koya ma yayansu cewa su yi rikon amana in an in an saka tsaron dukiya ka rike amana kakka yi naka wasu marasa hankali sai su zangi dora yayansu akan wata hanya mara kyau ka zangi din aka kawo ɗarmi ɗarmi na kudan ka zaji goma ba a ganewa ba an kawo ɗarmi-ɗarmi na kuɗi wajen guda ɗari kaga an kaza da ɗari kai ma ka samu nawa ciki in goma goma ne ka samu nawa ka samu miliyan in biyar biyar ne ka samu ɗari biyar in bibi ne ka samu ɗari biyu in haka ne irin wannan baya da kyau ka ja kunnen ɗanka musamman zamani yanzu ya canza mutane ba da an ba su amana da an sa su a cikin dukiya ko ba a yi musu irin wannan kuɗin ba su ke makansu kawai sai mutum ya ga matasa da yawa yanzu haka ke shi yasa kusan mutane yanzu yawancin mutane ko bi suke makansu wanda ka jawo kasashe cikin irin wannan ka hido shi daga cikin rana ka kawai inuwa zan yi samu dan abin da zai zan ci yana zaman banza sai zan yi tunanin to yanzu lokaci yayi na kai na yi na kai shi kullum dota ba shi ta shi rage ga zai zama wani abu to da can da kake zaman banza wa yake ba kai shirin haka kallon da can me kake samu wata yanzu kuma ga shi ka dawo ana baka sai kai ta gaugawa in ka rike amana ka rike gaskiya ka tsaya tsakaninka da adalci tsakaninka da Allah wata rana ƙara maka za a ce ka an ƙara ma biyar ba kun ci gaba ba sai ka ga kaɗanci ka san yadda wahalar da mai dukiyar nan ya tara dukiyar shi wata rana a ƙara ma wata rana a ƙara ma wata rana a ƙara ma wata rana ƙasa kake zuwa ko kawo a daidaita ko kawo kabu kabu wata rana sai ka ga ka tashi za ka gida sai a ce ga mutu nan naka ne tana ta ce malaliyarka wata rana wata rana wata rana zai zannar da kai ce kai da har yanzu baka tashi yan aure ba ka girma haka baka da aure ce a to aure ai kudi yake bukata ni kuma ba da su shi yasa ban sa kai na ba ce ma ka je diyari yadda ka samu ta kwarai ka zo ka gaya mani komi ba ruwanka komi da komi za a maka ka je ka samu ya kyale ka ya ce ma kana da wurin zama ka ce a to ya kamata ka nemi gidan haya ce to dama shi mutumin nan so yake mana aure ko ba ya bani wurin zama ka yi hakuri jaraba ce sannu sannu wata rana kana cikin hayin sai ya ce mami ga gida na an baka irin wannan hakurin ba a, irin wannan yadda yake da kai haka ya sha wahala da da neman kuɗin shi ma Da kuma kai ya zo ya tara wahala kawai rana ɗaya sai zai ta tura maka kai da ma baya ya samu abin ya sanka lokacin da yake wahala ya sanka sai ka san shi lokacin da yake wahala in yace ka zo ka kama yi wa kama gaskiya saboda kana ganin an yi wannan mutum ya yi kuɗi kada ya kuɗi ya tara abin duniya sa'an nan ma kasan shi ba saboda haka yana karanta ma dan shi wato wasiya ce mai amfani ta yadda za ya mu'amala da mutane cewa ya sani cewa da abin da daukan mu mutane ba sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo shi rana alkiyama Allah ta'ala wata ya ce wa naba'ul mawazin alqista yawm alqiyamati fala tudlam nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ta'ala ya ce muna aje ma'aunai na adalci domin ranar alkiyama babu wata rai da za a cuce ta da wani abu idan cutar ta zama to daidai da girman kwaya ce ta komayya Allah ya ce sai mun zo da ita kuma mun isa mu zaman to masu hisabi kuma ga ayar da kowa ya haddace ta fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata daidai da girman kwaye zarra na alkhairi sai ya gani duk wanda ya aikata daidai girman kwaye zarra na sharri sai ya gan shi ranar alkiyama saboda haka mu shiga cikin hayyacinmu haƙoƙin mutane mu bar wasa da su duk wanda ya doko ka ya kawo ka cikin dukiyar shi ya kawo ka cikin wani aiki wanda na baka da shi ya kamata ka san nema ce ta Allah gode ma Allah ka gode ma Allah subhanahu wataala kakka yarda ka yi cuta dan shi karuwa yake so da kai ya ganka kana ta zaman banza kullum in nawa gabas ta kare sai ka dawo ta yamma in ta yamma ta kare ka koma ta gabas baka da aiki ka zo ka sa buta gaba kana ta kallo wani ma zai zai samu yan wuta ya aza da buta komi ba mu ci sai ka ce ya sha ya kai ce awon komi ci muna dan jira ne mu ga wanda za a nan kana cikin wannan ne saboda Allah ka samu ana biyan ka abinda zai ba sati biyu bai kari ba ina da yi wanda da can yanzu aka baka 25 ko talata aka ce ga yana aza shayi sai ka yi tunanin to yanzu nan shayin kake aza ko kokari za ka ko ba lallai bane a baka wannan kuma ka samu aiki lallai a baka in ba ma dai mu mutanenmu da muke wasu ba ƙasashen harna duk wanda aka ɗauko aka kawo cikin dukiya uwayen shi wacewa suke yi sai sun zo wurin mutanen sai kakka ba shi ko dala ka bar shi koya aiki wurin ka mu tausayin musulunci gare mu shi yasa amma za mu ɗauka wani abu kana mawa aiki su wurin su koyo kake yi a balka ka koya an ka koya kai ma ka ba zama cikin kasuwa ka neman makanka uba zai zo wurin wurin mai gida ce kakka ba shi ko dala ko wani abinci kakka ba shi sai ka bata shi kuma muna kallon haƙoƙin addinin musulunci koyarwa da kyautatawa cikin addinin musulunci bai dace a ce mutum ga cikin ɗumbin dukiya ba amma kuma bai fi zama da yunwa shi ba sun san mutum baya da ba amma so suke a koya mutum rayuwa ko ba haka ba amma mu nan zaka ga yaro yana koyon aiki wurin mai gida in ka ce ya yake ce wallahi mai gidan nan baya da wallahi haka baya kuɗi kawai in ka ga ya kewayo ma an san kuɗin yanzu da ya kewayo ya san wani wanda aka ba aiki wanda ya kawo aiki ya kusa zaba sai ya zo da an baya farin sai ya taima mu ganin shi ita zagin masu gidajen ku ko ya aiki kake yi sai ma ta rana za ka zama kamar shi kawai da wannan hakurin ba mu da shi ɗan gaugawa ne inna Allah lalle ala latifun Allah subhanahu wa ta'ala bi tausayi ne khabir kuma Allah ta'ala magwari ne asali ya san da abin da da adam yake aikata sai Allah ya ce ya bunayya aqimis sala يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر
bismillah وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور yace ya bunayya ya dana qimis sala ka tsayar da sallah kai sallah ka tsayar da sallah ka dage akan ta kai ta yinta kar ka zama to kana yi kana bari wanda ke sallah yana bari bai tsayar da sallah ba wanda za a yi kuma ya bari in yayi kwana biyar yana yi kuma shikenan sai kwana biyar bai yi ba shikenan wannan ya yanke sallah Allah ya ce fa khalafa min ba'di khalfun adaa'u as-salah wattaba'u shahawat da saufa yalqauna ghayya to da ka dana ka tsayar da sallah da dokokinta da ka'idodinta kuma ka tsayar da ita a cikin lokacinta domin inna salata kana talal mu'minina kitabun mawquta sallah ta kasance wato abu ne da Allah ta'ala ya sanya ma lokaci ba a sallah kahin lokaci in lokaci bai shigo ba ba a yin sallah sai lokaci ya shigo da kai sallah lokaci bai shigo ba gara ka bari ya- ya hita kai muna ganewa ko yawa da kai lokaci bai shigo gane kai karai karama saboda lokacin yarin ya ya wuce saboda ya zo ya wuce sai kai in dai ba sallah ce ta tafiya ba to ba sallah lokaci bai ba amma idan sallah ce ana cikin tafiya ana cikin balaguro daga nan zaka wani gari mai nisa to kana iya hada la'asar da azhar kana iya yin la'asar a lokacin azhar kuma ana iya jinki ana iya barin azhar sai lokacin la'asar sai a jawo ta a gama ta da la'asar a yi haka magariba ana iya yi da ita da isha'i kana iya da kayi magariba ka yi isha'i ko kuma kana iya barin sai isha'i ta yi sai ka yi magariba sai ka yi isha'i muna ganewa ku to saboda haka yace mai ka tsare sallah wa amur bil ma'ruf kuma kai umarni da aiki mai kyau aiki mai kyau shi ne duk abin da ya tattara abin da Allah subhanahu wataala yake so duk abin da Allah subhanahu wataala yake kauna to shi ake ce ma al ma'ruf wan hanil munkar kuma ka yani daga mugu aiki umarni da aiki mai kyau hani daga mugu aiki wato ibadodi ne manya-manya daga cikin ibadodin da Allah subhanahu wataala ya umarni a yi su kuma ya kwadaitar kuma ya faɗi lada da albarkar da ake samu a ciki Allah ya ce wal takum minkum ummatu yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Allah ya ce wasu jama'a daga cikin ku su kasance suna kira zuwa ga alkhairi suna umarnin mutane da aiki mai kyau suna hana mutane daga mugun aiki Allah ya ce waɗannan su ne masu rabota da gidan aljanna kuma Allah ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kun kasance mafi alherin al'ummar da aka fidda ta saboda mutane me yasa kuna umarni da aiki mai kyau kuma kuna hani daga mugun aiki ba kaga ya nuna cewa wato umarni da aiki mai kyau hani daga mugun aiki suna daga cikin ɗabi'u masu kyau suna daga cikin ibadodi masu girma kuma Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mu'mine maza da mata sashen su masoyan sashe suna umarni da aiki mai kyau suna yin hani daga mugun aiki kuma Allah ta'ala ya nuna rishin umarni da aiki mai kyau da rishin hani daga mugun aiki ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafukai Allah ya ce almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf munafikai maza da mata sashen su daga sashe yake suna umarni da mugun aiki suna yin hani daga aikin kyawu aiki kyakkyawan aiki ɗabi'a ce tawa kuma haka Allah ta'ala ya tsine ba bani Isra'ila saboda mi ba su umarni da aiki mai kyawu ba sani daga mugun aiki Allah ya ce lo'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu Allah ya tsine masu ya tsine masu ya tsine masu saboda mi ba su hani daga mugun aiki sai ba su aikata da saura ta ga kenan umarni da aiki mai kyawu hani daga mugun aiki ibada ce mai girma kuma har kullum mutum baya umarni da aiki mai kyawu sai ya san shi daga cikin ka'idodin umarni da aiki mai kyawu sai ka sani domin faqidu shay la yuqi wanda ba ya da ba ya bada ba yawa holoko ne hadarin kaji kawai hadarin kaka ko ba kamar wanda ba ya daina ibada yawwa yanzu na san da ni da kai da kyar muke aza buta shayi mu sha shayi kawai sai in cewa ne nan yi zan baka shiga hamsin a fito ko ko ka fara sa wani abu cikin shayin ana sha ka fara surutu wanda ba ya da aiba ba da ko sau da haka umarni da aiki mai kyawu yana bukatar shi aikin mai kyawun kasan menene kasan dalilin shi cikin qur'ani da sunnan ma'aiki alaihi salatu wassalam haka ma hani daga mugun aiki kayan ka yani sai ka sani sai ka san wannan abun lalle baya da kyawu ga dalilin shi cikin qur'ani ga dalilin shi cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'annan kuma kahin ka ce a yi kahin ka ce a bari ya kamata ka yi ya kamata ka bari
na ya kamata a same ka kana yin abin da zaka ce ma mutane su yi sa'annan kuma kana barin abin da zaka ce mutane su bari Allah ya ce atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun kuna umarnin mutane da kyautatawa da alheri alhali kuna mance kawunan ku kuma kuna karanta littafi maku da hankali ne kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah dan me kuke faɗa abin da ba ku aikatawa kabura maqtan inda Allah ya girma muni a wurin Allah an taqulu ma la taf'alu ku zan ki faɗa abin da ba ku aikatawa kuma annabi shuaibu yace ma mutanen shawma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ba ni san in saba maku ya zuwa abin da nake hana ku in hana ku in kuka shigo ta kwana ku ganni ina yi ba ni san haka nan so nake in na hana ku ni ma in bar abin da na hana ku saboda haka idan za ka yi umarni da aiki mai kyau to ya kamata kai ma ka yi da zamanto kai ne farkon wanda za ka hana za ka aikatawa sai mutane su gani idan ka hana kuma ya zaman to kai ne farko wanda ka bar aikata wannan abu mutane suka gani kaga sai kowa ya shiga cikin hayyacin shi yasa Allah yake aiko annabawa duk abin da suke cewa ai za a ga suna yi duk abin da suke cewa a bari za a ga ba su aikatawa Allah ya samu dace wasbir ala ma asabak sa'annan kuma kai hakuri akan abin da zai same ka abin da zai same ka a yayin umarni da aiki mai kyau yayin hani daga mugun aiki ka yi hakuri ma'ana duk wanda zai umarni da aiki mai kyau duk wanda zai hani daga mugun aiki sai ya yi hakuri dole sai cutar mutane ta same shi ko ba haka ba dole wani ya zage ka wani ya bata ma suna wani ya zarge ka wani ma ya gaya ma wata bakan magana sai ka yi hakuri sai ka kashe kunnuwanka ka daɗe kunnuwanka kamar ba kashe ba domin haka sai ta faru domin sunna ce Allah ta'ala ce kadhalika mata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ko wanda yazo da gaskiya sai an ce mashi ko matsayi ne ko a ce mai mahaukaci zaka ga mai nasiha mai fadakarwa mutane ma sun mai da aikawa mahaukaci saboda suna ganin kamar ya hana su suhuli ya hana su su shakata ya hana su su mori rayuwarsu ta zan ki ɗaukar shi ma mahaukaci in ka zo in ya in ya in ya taho wani wuri sai ka yance bari mu tashi da an hango wurin za a ta sai ka bari mu mun yi gaba musulmi kana gudun wanda za a gaya ma gaskiya sai ka shiga kabari ka gama da ko da za su gaya maka gaskiya Allah ya kiyaye inna zalika lalle wannan min azmi al-umur yana daga cikin al'amura waɗanda suka masu karfi Allah ya ce wala tusa'ir khaddaka lin-nas ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور wala tusa'ir khaddaka lin-nas yace kuma kada ka karkatar da huncinka ga mutane mana kada ka karkatar da huskarka a lokacin da kaga mutane in ka zo wucewa wurin mutane sai ka haka kamar baka gansu ba sai ka wuce ka dawo muna gane ba ku shine malan wala tusa'ir a wata qira'a wala tusa'ir da alif tusa'ib khaddaka linnas mana in za ka ma mutane magana ka kalle su su kalle ka in ka wuce mutane ka kalle su ka yi musu sallama ka kaida su amma kana ma mutane magana ba ka kallon su saboda kaskantar da su da rera su wannan baya da kyau ko kuma ka wuce mutane ka ki kallon su sai ka yi haka kamar wani abu kake kallo alhali su ne ba ka so ka kalla saboda ka rera su sai ka wuce sai ka dawo ko kuma kana kawo wurin sai ka ɗauki waya wayar ƙarya kai ta wani abin gata kana ta wani ɗumuwa sai ka wuce sai ka haka wayar ka ba daidai ba ne Allah ya ce kakka ya haka nan wala tusawar khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha kuma kada kai tahiya akan kasa kana kuri kana takama kana alfahari kai wane ne kai dan wane ne kai kanan wane ne kai wan wane ne kai uban wane ne kai mai kaza ne kana kuri kana takama Allah ta'ala ya hana wannan inna Allah lalle Allah subhanahu wataala la yuhibbu ba ya san kullu mukhtalin fakhur kullu mukhtalin dukkan wanda yake mai kuri dukkan wanda yake mai alfari Allah subhanahu wataala ba ya san shi mukhtal shine mai takama fakhur kuma shine mai fariya mai alfari mai nuna isa da kasaita Allah subhanahu wataala ba ya san shi Allah ya kiyaye mu amin نعم وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Allah ta'ala ya ce waqsid fi mashika kuma kai tafiya tafiya wadda take daidai yamshuna 'ala al-ardi hauna waqsid fi mashika ka takaita a cikin tafiyarka kakka yi gudu kakka yi sauri ka yi tafiya wadda Allah ta'ala ya halice ka da ita wa gub min sauti sannan kuma ka zan yin kasa kasa da muryarka kamar daga murya inda ba a bukatar dagawa ana hira cikin mutane ka zan daga murya dole muryarka kake so a ji wurin alhali kuma ba a bukatar wannan to kakka yi daga murya yana daga cikin abin da yake nuna wauta da rishin hankali da shi Allah ya yi ka murya gare ka kaga ba ta raguwa wani za ka ga Allah ya ba shi murya kamar rediyo ko yaya za ka ji ta wata wargajejiya ka ta kaga wannan ba ta raguwa amma Allah ya baka karaba ka ce su ka daga murya dole sai an ji ka Allah ya ce waqbub min sautik kai kasa kasa da murya kada ka kai matuka a cikin magana me yasa inna ankaral aswati lalle mafi kyaman muryoyi da sautul hamid lalle murya jaki murya jaki ba ta da daɗi ko ba haka ba da cikin ƙararraki da muryoyi da saututtuka babu wanda ya rishin daɗi kamar nawa kamar na jaki shi yasa ba za ka taɓa jin murya jaki cikin sanu da wani ba an kira na wa wa mai ko ka taɓa ji tura suna sa muryoyin dabbobi da sauransu amma ban da ta jiki to Allah ta'ala yana nuna idan ka daga murya cikin mutane ana magana to murya ka ta yi kama da murya jiki kenan kamar yadda an karal aswatu sautul amir kai ba cikin mutane murya ka ta zamanto ita ce mafi kyaman murya duk wannan lukumari yana koyar da dan shi ne ladubba na zamantakewa da mutane na mu'amala da mutane na'am to haka ake so kaga nan akwai halaye da yawa bayan ya koyar da shi ya san Allah ya kiyaye haƙƙin Allah ya san iyayen shi ya kiyaye haƙƙin su sai ya kawo mai kuma mi abubuwan da suka shahi mu'amala da mutane ya kawo mai magana sallah kawo mai magana umarni da aiki mai kyau da hani daga mugu aiki sai ya kawo mai mu'amaloli hudodi akhlaq ɗabi'u kyawawa da ya kamata a ce duk musulmi yana da su wallahu ta'ala alam abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya himar Allah ya samu gyara na'am mutum da yake wasa da matashi sai ya kama hannunta sai ta ce sakanni sai ce na sake ki yaya wannan yake ya saka mata hannu ko saboda ai ita ba cewa ta ya sake ta saken aure ba ya sakan mata hannu to amma da irin waɗannan kalmomi ne masu masu haɗari akwai hatsari sosai a cikinsu saboda kamata ita ce mai sakan mana hannu sai ce na sakan maki hannu kawai da waɗannan a lafazin sakalli na sake ki lafazi ne mai haɗari kwarai amma dai Allah ya kiyaye tana nihin sakan mana hannu shi ma to sai aka zo da abin haka a dunkule na sake ki yau ma'ana na sakan maki hannun ba an ba haka ba hadisi ya ce abubuwa guda uku wasassu wasa ce gaske su gaskiya ce cikinsu akwai saki ko da wasa ko da wargi ke sa su malamai suka ce ma a abubuwan da suke faruwa a cikin fina-finai in mutum na da mata ya ce ya saki matar shi to shi ke ko da matar ta fice ai matar ya ce to sakin yana koma zuwa gaba ai kaga fim wasa ce aiki wasan kwaikwayo ne saboda haka kenan ya kamata a kiyaye a zanki aza kalmomin yadda ya kamata ko cikin fim ake a zanki a zanki hada su da abin da yake wargin ne ba da gaske bane ba ka ba sakin sai ya tafi gaba ta kawai kana nan kana fim ko baka da abu Allah ya kiyaye Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci. Allah ka raba mu da yunwa da talauci. Allah ka ba mu arziki da wadata. Allah ka kawo mana karshen wahalhalu gaba daya. Tsadar rayuwar da muke fama da ita Allah ka mana saukin ta. Allah azumin nan da za mu kaiwa na biyar Allah ka sa mu kai shi lafiya. Kuma Allah ka sa yana cikin karfafin ibadodin mu. Allah ka yaye mana zunubanmu. Allah ka kara mana rahmarka. Allah ka yanta mu daga wuta. Allah ka baka son mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ka kawo mana karshen wahalhalu gaba daya. Allah ka shirya yan ta'addan mu da suke Allah jami'an tsaron Allah kare mana rayuwarsu Allah ka kare rayuwar talakawa daga hadarin yan ta'adda ya Allah shugabannin mu Allah ka kare mana su ya Allah Allah ka kare mana rayuwarsu ya Allah Allah ka kare tabbatar da su akan gaskiya da riko da adalci ya Allah da tausaya mu talakawar su marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah ka kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da rahma da gafara Allah ka sa su huta Allah ka dafa da su gida aljanna Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah ka mana karshen walalu gaba da ya Allah. Allah ka shirya mana matasan mu. Samarin su da ƴan matan su ya Allah. Allah ka shirya da su ya Allah. Allah ba su da lalacewa ya Allah. Allah ka kara mu musulunci daukaka da girma ya Allah. Allah ka yi mana gafarar zunuban mu ya Allah. Allah ka gafarta mana zunuban mu ya Allah. Allah ka yafe mana laifukan mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين